نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعيد الوضوء وإن كان مع إمام تمادى وأعاد ولا شيء عليه في التبسم والنفخ في الصلاة كالكلام بسم الله الرحمن الرحيم ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعيد الوضوء malam ya ce dukkan wanda ya kilkile da dariya ya kyakyata da dariya a cikin sallah wato ya fitar da murya yana dariya a cikin sallah da gangam ne ko akan rafkanuwa ne a'adaha to wujuban kenan a'ada salata wujuban wato sai ya sace sallar dole ne ya sake ta to wannan shine abin da malamai suka yi ijima'i a kai kamar yadda al'imam ibn al-munzir wato ya hakaito da wannan ijima'i din hakal ijima'a ala anna man dhahika fi salati a'ada salata abadan an gane ko amma kuma walam yu'idil wudu'a ba zai sace alwala ba wannan al'imamu abu hanifa annu'man ibn sabit yana ɗaya daga cikin malaman da suke ganin cewa idan mutum ya kyakyata dariya a cikin sallah to ba wai sallar ya ɓata kaɗai ba hatta ibadar da ake yi kafin sallah ibadar alwala ita ma ta ruguje saboda a kausa samu shi saboda dariya a cikin sallah ba kamar dariya ba ce a wajen sallah mutumin da kaga yana dariya kyakkyakkyakya a cikin sallar shi to ya yi wasa da addini ce to shi ma sai a ce mashi ya sake ɗaukan wani sani ya yi alwallah an gane ko to haka al'imamu abu hanifa ya faɗa to amma dai malamai ga baki ɗaya sun tafi akan cewa dariya a cikin sallah ba ta karya alwallah tana karya sallah ne kamar yadda al'imamul bukhari wato a cikin atsar ɗin da ya kawo cikin babu mallamiyar wudu a illa minal makhrajaini minal qubuli wa dubri wa qawlin lahi ta'ala aw jaa ahadun minkum minal gha'id wato yayi bayani anan an gane ko wa in kana ma'a imamin tamada to idan shi wannan wanda ya kyakyata dariyar a cikin sallah ya kasance mamu ne wanda yake sallah a bayan limami tamada to sai ya zarce ya ci gaba da sallah tare da limami amma da waɗansu sharuɗa wato idan ya zamanto wannan dariyar ta ci ƙarhin shi ta yi ƙarhin shi ba zai iya yiwuwa ya yanke ta ba ya zamanto in zai yi segonda biyar ko segonda goma yana tuna wannan abun to kawai kyakyaciya da zai da dariya kuma ya zamanto yana da tabbas ɗin cewa na gaba da shi da na baya da shi da na damar shi da na hagu ɗinsa ba za su cutu ba a wannan dariyar da yake yi idan ya zamanto waɗansu za su iya cutuwa da wannan dariyar da yake ko kuma shi kan shi zai ba waɗansu dariya to bai halitta ya ci gaba da sallah tare da limami sannan kuma in ya ga zai iya dakatar da wannan dariyar tashi kai tsaye da ya dariya zai iya gyarawa to sai ya tsaya sai ya wannan sallah din sai ya sake wata kabbara ya shiga inda har zai tsaye da zai iya gyarawa sannan kuma na uku ya zamanto lokacin mayalwaci ne in ya zamanto sallan nan dama a ƙurarren lokaci ne za su yi ta ƙarshen lokaci ne za su yi ta kuma ya zamanto ya yi dariyan nan to da ya yi asara biyu wanda ya fita daga sallar ya je shi ko da shi kaɗai ne gurin da yake tunani in ya tsaya a can zai yi sallar ba tare da wato wannan dariye-dariyen nashi ba ya ci gaba da su an gane ko wa ada sai ya sake sallar tare da limami sai ya sake sallar bayan limami ya sallami an gane ko wala shai'a alaihi fit tabassumi wala shay'a alaihi babu komai akan mai sallah fit tabassumi a cikin mulmushi da yayi ba wata sujada ba'adi da za a ce ya yi saboda ya yi ƙari na mulmushi a cikin sallashi ba laifi idan wani abun mulmushi ya zo maka kana cikin sallah to babu laifi idan ka yi mulmushi mulmushi wato shine a ga sakin huska a tattare da kai tare da fara'a da ɗan isfas amma kuma ba tare da ka fitar da waɗansu haruffa ba daga bakinka amma dai daga an ganka an san kawai wato akwai abin da ya sa ka dariya ko mai daɗi ko mai wahala an gane ko waɗansu abubuwan za a ga masu daɗi ne za a sa ka dariya waɗansu kuma irin abu ne wanda yake na takaici ne amma saboda kawai ba zai yi ba sai an yi dariyar irin wani ya faɗo daga wani guri za a gani kaman ka yi dariya to waɗannan duka babu komai idan mutum ya yi a cikin sallah an gane ku al-dahik at-tabassum al-qahqaha a sai wanne ne da matakai guda hudu ne al-imam majaduddin ibn al-athir ko wani daga cikin malaman da wato wanda suke bayani akan abin da ya shafi qaribul hadith wato sun yi bayani akan kowanne daban-daban daga cikinsu an gane ko sun bambanci ga abin da ake nufi da attabassum saboda kalka hada attabassum da addahik ko kalka baiwa addahik ma'anar alqaha an gane ko to babu komai akan mai sallah cikin mulmushi da yayi mulmushi irin mutum matar shi tana naƙuda ya shigo yana sallah kawai sai ya ji labari ana ta sauka kaga abin farin ciki ne ko ta sauka lafiya to wannan idan ya ɗan yi mulmushi saboda godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala babu laifi a kai ko irin mutum ya ji wani ya ƙwarƙwara gidan shi yana cewa wallahi bana alhaji wani shi ya zuba wa aikin haji a cikin yan uwan shi ya ce wani zai tafi bana shi ko yana cikin sallah ya ji wannan labarin mai daɗi wanda da ya yanke ƙauna da shi da haɗuwa da ɗakin Allah sai dai a lahira to amma ya ji an mishi wannan goma ta arziki ɗin to ga ko da dai sallar bai yanke ta ba kai tsaye ya ɗan ji wani farin ciki a ran shi ya yi dubara ya ƙarasa sallar cikin ɗan lokaci kaɗan ya hoto kuma ya raka bishasha ya shiga gidan wannan makwabci abokin arziki ya gaya mai cewa la alhaji ga abin da alhaji ya bana Allah saka mashi da alheri su bar su taba to wannan ba laifi ba waya cikin sallar ba wa bar a taba eh bayan ya gama sallar wan nafkhu fi salati kal kalam wato yin busa a cikin sallah mutum yana sallah ya dinga busa wani abu ko ya ɗauki wata batashi ya raka busawa ko kuma ya ɗauki wani abu ya dinga busawa ko ku a'a ya ga wani gidan tauto a jikin katanga daga ɓangaren gabas ya dinga bushe shi da da da lumfashi to wannan hukuncin shi ɗaya da hukuncin zance ma'ana yubdilu salata in kana katsiran idan da yawa ne ko kuma in kana amdan yubdilu salata li'annan nafkha la yuf'alu li qasdi islahi salati wato ba a yin shi saboda nufin gyaran sallah an gane ko busa ba a yin ta saboda nufin saboda nufin gyaran sallah abinda ake yin shi saboda nufin gyaran sallah shine zance akwai zance alkalamul kathir wa in kana li islahi salati fa huwa mubtilun amma alkalamul qalil in kana li islahi salati la yubdilu salata ko na'am wal amidu lidhalika mufsidun li salatihi wal amidu lidhalik wato dukkan wanda ya gangamta yin busa a cikin sallar shi ya busa nan fi ya busa nan fi ya busa nan kawai saboda yana wargi da sallah idan aka mishi magana ya ce ni ne limamin ya ce limami shi aka ce ya yi karatu mu mu saurare shi to mu ayan saurare ne mai laifi na dan na busa wannan to in dai da gangam ya yi mufsidun li salatihi ya ruguza sallar shi to a nan wahallo akwai bambanci tsakankanin al'alim da aljahil an gane ko a kowace mas'ala idan ana magana akai ba ana nufin ko da jahili ba ta shahe shi ana magana akan malamai ne akan wanda suka san wannan hukunci din idan mutum ya ga jahili yana irin wannan abun idan aka kare sallah ba zai ce ba sallar ka ta ɓaci za ka kiraye shi ne ka gaya mishi wani abun nan da kake aikatawa addini bai yadda da shi ba sannan kuma inda a ce ka san da hukuncin nan sallar ka ta ɓaci saboda akwai abubuwa da dama wanda idan masani ya yi su ba wani uzurin da addini zai bashi amma idan jahili ya yi su akwai uzurin da addini zai bashi ba khasatan in ya zamanto jahilin karkara ne jahilin karkara shi idan ya yi abu ba a sauƙin kwaba shi a kota an gane ku saboda zai iya yiwuwa a garin nasu limamin kanshi wanda aka nada shi limamin shi ma jahili ne abin ni in ya shigo an gane ko to kaga ba shi da malamin da zai koyar da shi irin waɗannan abubuwan shi ne sa ko da a ɓangaren abin da ya shafi sallah idan mutum ya mutu yana sallah amma kuma ba irin sallah ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba idan hal a garin da ya mutu wato gari ne wanda ba malamai kawai a can ɗin ma shi ma yana ɗaya daga cikin mujtahidai ne wanda za a kyautata zato a gare su amma sallar da yake ba ta da kyau amma saboda sun yi nesa da binni ko kuma shi ɗin ɗan ƙauye ne kuma ƙauyen ma ta can kullum kuma yana gurin aikin shi kullum yana tauna kullum yana gona kullum yana garake shi ba zaman gida kuma baya shigowa birni kuma limamin masallacinsu sun ɗauke shi babban malami mutumin kirki ta mai tsoron Allah to amma kuma kawai yake ɗora su akan abin da ya ga dama to wannan ba za ka musu hukunci ba da cewa ba su da sallah su duka shi yasa a komai idan za ka yi ka tattauna da mai ilimi ka ce wannan mas'alar ana magana akan wanda ya san hukuncin ba wanda bai sani ba wanda bai sani ba sai a sanar da shi a ran da ya sani daga rannan doka za ta fara aiki a kan shi shi yasa doka wanda ya keta doka ko da a gwamnatanci wanda ya keta doka ya taka doka akan ya sani hukumcin shi da hukubar shi wato tafi ta wanda ya taka doka akan bai sani ba an gane ko saboda shi wanda ya yi laifi in ya sani ya yi laifi matsalar biyu ce na farko laifin matsala ne na biyu kuma rena wanda ya mai laifin wannan ɗin an gane ku shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da iyalan gidan shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da shi duk wato wanda ya aikata laifi idan kai ne ka aikata laifi a nan duniya to sai an rubanya maka azaba guda biyu idan la'azaqnaka ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك alaina nasira hakanan ma'aiki matan shi saboda ba ɗaya bane da sauran mataye su ma idan suka aikata laifi riban ya musu biyu da aiki ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'azabu da'ifain saboda gida na annabta ya sha bambam da sauran gida na shugul gida na gama gari gidan sahabbai to don haka ku koyi ne za a yi da ku to duk malamin da ya san koyi ake yi da shi wallahi idan ya aikata aiki wanda yake na asha wanda wannan zai iya budewa mutane kafaci ta su je su aikata wannan aikin wani idan ka mishi magana kai me yasa kake kaza zai ce malam wane ma yayi ka fi malam wane tsoron Allah kaga wannan kafa ta fitina ta budu to don haka sai a kiyaye bangaren abin da ya shafi al'amidu lidhalika din bangare biyu ne idan ya san da hukuncin wannan din mutumin da kaga yana busa a sallar shi kuma ka san kawai jahili ne idan har yaqbalu nasihata min indik idan ka mai nasiha bayan an gama sallah ka kira shi share ɗaya ka kwatanta mishi wani abin da ka yi baka kyauta ba amma gashi gashi gashi ai a addini ba a gusa idan ana cikin sallah shikenan in ya amsa falla alhamdu ka gaba ba zai yi ba amma wannan sallar ka ce ba sai a sake ta ba an gane ko saboda bai san hukuncin ba kafin ka gaya mishi an gane da shi da aljahilu dan ɗaya na'am ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت wa man akhta alqibla to dukkan wanda ya kuskure wa alqibla a'ada fil waqt mustahabbi ne ya sake sallar a cikin lokaci da ya zo shi zai yi sallah a za mu ga cewa a cikin littafin a irshadu salik wato mutumin da ya zo shi bai san inda alƙibla take ba zai yi sallah ne ila jihatin arba wato waɗannan ɓangarorin guda hudu duka zai yi sallah zuwa gare su to amma malamai suka ce a cikin wannan akwai wato tsanantawa akwai takurawa mai sallah sallah mai raka'a hudu ka yi ta raka'a goma sha shida ka yi hudu gabas ka yi hudu arewa ka yi hudu kudu ka yi hudu yamma kaga a ciki akwai wato tsanantawa kusan raka'a ta yi ni ga baki ɗaya ma ka kare ta ka huce ta an gane ko ɗaya ɗaya ta rage ka kare ta yi ni ga baki ɗaya to kaga a ciki akwai tsanantawa to shi kenan sai ka yi taharri ka yi kirdado ka tsaya ka leƙa ka leƙa ka leƙa cikin duhu ne wa kawai ka ce to alhamdulillah kawai ka zaɓi nan ita ce alƙibla an gane ko shi kenan ka yi sallarka bayan ka gama sallah wani zo zai huce ya ganka a zamne kana a zakaru ya ce to wani yau kuma ilkallan arewa ce ka ce wani irin arewa sallah ce wani yanzu ce nan kin ce ka yi sallah ai arewa ce ka kalla ko kuma mutumin da ya shigo binni da ya je shi kawai zai yi sallah an kai shi gida an sabke shi ya ci shinkafa ya lula da ya zo shi shi saboda kala ce bai san ba guri kawai sai ya ƙi tambaya ina ce alƙibla kawai bakan bakan kawai ya sallah tunanin shi alƙibla ta garinsu a nan take kawai ya kallaci na ashe shi kuma yamma ce ma ya kalla daidai sai bayan ya ƙare sallar wani da ya shigo ya gada ya sallah ya kallaci gabas kuma ya ce ah dama nan ita ce gabas ya ce na ka kalla kai da za ka yi sallah ya ce ainihin na kalla ya ce yamma ce ka kalla so waɗannan dukkaninsu mustahabbi ne su sake a cikin lokaci ba wajibi ba ne idan ba su sake ba sallar na babu komai a kansu saboda a lokacin da za su yi sallah iyakacin takawarsu da tsoron allahnsu shi ne kawai inda suka kalla ita ce alƙibla an gane ko to ba za su sake sallah ba idan suka ga dama da haka malikiya ne take ganin cewa mustahabbi ne ma su sake sallah sauran mazahib banda al'imamu abu hanifa suna ganin cewa ba za a sake sallar ba ma kenan kawai sun yi ne a lokacin da suka yi ta suna da tabbas alƙibla ce suka kalla to bayan sun gama wannan abin ya zo musu ba laifi ba za a sake ta ba kamar yadda inda mutum yana cikin sallah ne ya karkace wa alƙibla ya yi raka'a biyu ko raka'a uku a sallah mai raka'a hudu in ya zo kawai raka'ar da ta mai saura ita zai daidaita alƙiblar da ita an gane ko kamar yadda mun karanta wannan a cikin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam na'am kazalika man salla bi saubin najisin aw ala makanin najisin
wa kazalika man salla bi saubin najisin hakanan kuma hukuncin wanda ya salla yana sanye da tufafin da yake doke da najasa dukkan mutumin da ya yi sallah da tufafin da yake da najasa a jikin shi idan bai san da cewa tufafin nashi akwai najasa ba sai bayan ya gama sallah ya gano da haka ko kuma ya manta ya san kafin ya shiga sallar tabbas ya san cewa akwai najasa a jikin tufafin shi to amma kuma lokacin da zai shiga sallar sai ya manta sai bayan ya gama sallar abin ya faɗo mishi to wannan shi ma mustahabbi ne ya sake sallar a cikin lokaci idan bai sake ta babu laifi a kan shi misali mutum ya ɗauki yaro bai san baya mashi kashi sai bayan an gama sallah wani daga bayan sahu yake cewa ni malam wannan riga taku mai yanayi zubu da ya leka kawai ga kashin yaro ne to liman ba zai ce to ku dawo ku dawo ku dawo wani hal ba ya zage shi ba kenan kawai yanda aka yi nan kawai a yi haƙuri a tafi shi liman shi ne mustahabi ya sake sallar shi an gane ku ba dole ba ne shi ma shi ma ya ce wannan ya dai mu haɗa a gaba kuma ce me yasa baka gaya batun da halittun da na shigo an gane to ba laifi au ala makanin najisin ko kuma yayi sallah a saman shimfiɗa wanda take mai najasa gurin da ya zo shi ya yi sallah a kan shi guri ne mai najasa irin da ya zo tabarmar da zai yi sallah a kanta saboda al'asulu fi ha shi ne a tsahara an gane ko al'asulu fi kulli wato abin da ya shafi almiya da abin da ya shafi al'ard da abin da ya shafi abin da ya shafi alhijara waɗannan dukkaninsu a tsahara ne an gane ku ba za ka cire su ba daga wannan tsarki har sai da dalili wanda yake mai ƙarfi tufafi wannan idan ka ganta garau asali tsarkakecce ne asali tsarkakecce ne ba za ka jehe shi ba da najasa sai in ka ga najasar a jikin shi mu kiyaye ko wani wanda za a ga cewa dan an siyo kaya ko daga kasashen turai ko daga wani guri sai a ce ba tsarkakakku ba ne kayan sai an wanke su to in dai ba ga wani abu a jikinsu ba ba komai a kai shimfiɗa idan aka kawo aka shimfiɗa al'asul fiya shi ne a tsahara to kar ka zo ka raka tambaya wani ai ba tabarmar yara ba ce dai da suke kwana a kai ko kai mai son ka yi tambaya a kai in ka zo ka matuƙar ba ga wata alama ba inda ka ga wata alama ce sai ka yi tambayar a kai to amma ba ga alamar komai ba a kai shine sai ka yi sallah a kanta shine da aka kawo shinhuda aka yi shinhuda ashe shinhudar wani ɗan jinjiri ce ma aka yi to shi da ya ganta karau a wanke da komi sai ya sallah a kanta ya ce kai wannan tafi ɗin tafshi gare shi shi kuma irin wannan bargon ne da ake sayowa 'yan jinjirai wanda tun da aka haife su wannan wanda ake sawa cikin kayan barka ya bayan ya kare sallar aka ce wannan wannan bargon da mushi hutsarin da aka yi ba a wanke shi ba ya fi hutsari goma in aka mishi alumka ne nan a dan gyara na a dan gyara na yanzu ma dan daidaita mishi inda zai kwanta ne kuma ka zo ka yi sallah an gane ko saboda dan kauye wani lokacin in je shi birni irin waɗannan abubuwan din dokan hankalin shi suke wani kayan shi hudan zai kamar misalin tafi ne ka na yi sallah akan wani tafi wanda ban taɓa bai akan irin shi to wannan shi ma sai ya sake sallah mustahabbi ne shi ma amma e inda a ce da gangamu ne yayi ya san da cewa gurin yana da najasa to wannan shine inda matsalar take shi ma wannan akwai sabani na malamai amma ya fi wannan hadari sama da wanda shi bai ma san da cewa akwai najasa a gurin ba
وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته وكذلك من توضأ hakanan kuma hukuncin dukkan mutumin da ya alwala bima'in najisin da ruwa wanda yake najasa ne ko kuma da ruwa wanda yake mutanajisin wato ruwa wanda yake mai najasa ma'ana allazi hallatuhun najasa wanda najasa ta zubu a cikin shi amma kuma mukhtalafun fi najasatihi wanda malamai suka yi saɓani wato game da hukuncinsa shin ya zama najasa shi ma ko kuma bai zama najasa ba irin ruwa ɗan kaɗan wanda najasa ta zubu cikin shi ba ta taɓa komai nashi ba kamar shi ba ta canza ba ɗanɗanan shi bai canza ba ƙanshin shi bai canza ba to mutum sai ibada da shi sai daga baya bayan ya gama alwala ya yi sallah wani da ya zo ce kai ina wannan ruwan na sani na ɗazu nan ya ce eh da shine ne Allah ce subhanallahi ya ce wani ya fara hutsari a cikin dakatar da shi ruwan dan kaɗan ne kuma najasar el kaɗan ce ta zo to kaga wannan mukhtalafun fi najasatihi ne malamai sun kai ruwa rana wato sun daɗa juna sani kan ɓangaren wannan ruwa ɗin saboda dai lam ya taghayyar ahadu awsafihi thalatha a shi kuma idza taghayyara ahadu awsafihi thalatha fala khilafa an gane to wannan ɗaya daga cikin sufofin nashi guda uku ba su canza ba to ya zai yi to shine malam yace wanda shi ma mustahabbi ne ya sake sallar daga baya bayan an sanar da shi kenan
وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه وأما من توضأ أما دكا متمن دي الولا بماء قد تغير لونه da ruwan da hakika kamar shi ta canza daga ka gani ma wannan kasan ya fita daga suna na ruwa gangariya da ya kamar shi an gane ko irin kaga kunu kunu ya yanki ka ce wannan in aka yaɗe sama launa ai sai a yi alwala da shi au ta'amuhu ko kuma daga ɗanɗanon shi da ka taɓa ma kasancewa kai wannan ruwan ba irin ruwan da ba ne a matsa ruwa na lemu lemu irin ɗan tsami ko lemu na zaƙi kaga cewa ruwan ya ɗan ba da wani dis kaɗan amma kana taɓawa daga bakinka harshenka zai nuna maka cewa wannan ba ruwa ba ne wanda ka saba sha ka ce lemu ne auri huhu ko kuma ƙanshinsa kana ɗoka za ka kai bakinka wato ka ji wani ƙanshi irin ko turare ya zuba a ciki ko irin wani abu wanda yake wato na mushe ya mutu a ciki to waɗannan kaga duka abubuwan nan ga baki ɗaya a bayyana suke a fili ƙarara la tahtaju ila an tazhaba ila muallimin li yu'allimaka kayfiyata launin ma'i aw da'amihi aw rihihi wato baka buƙatar sai ka je wajen wani malami wanda zai koyar da kai yaya kamar ruwa take ruwan da kake ganin shi yau da gobe kullum kaga an huddo shi da aka huddo shi ma kace kai wannan ba ruwa bane kace wannan ba ruwa bane saka in ka ka mana ruwa ka ka mana ruwa kaga wannan baya buƙatar sai ka je gurin malami ka yi karatu to waɗancan abubuwan duka idan muka yi lissafi za mu ga cewa irin najasar da aka yi saɓani a kanta in za ka zauna ti in za ka zauna a titi ka ce duk wanda ya zo hucewa za ka mai tambaya wata najasa ce wanda aka yi saɓani game da ita a wajen malamai to wani sai ya ce ma ka rena mushi wayo so ne kace ka ƙure ni to amma in dai ruwa ne ka tambaye ya ne wannan mutumin na ruwan nan yana da kyau ko baya da ya da baya ji a wanda ruwan shi da matsala komai yan mana wannan nagara ke ne haka yake dama shi to amma yana ganin ruwan kunu wanda aka yaɗe ca zai kai wannan ba ruwa bane an gane ko to dukkan wanda ya alwala da ruwan da ɗaya daga cikin sufofin shi guda uku nan ya canza to a'ada salatahu abadan wa wudu'ahu a'ada salat a'ada wudu'ahu wa salatahu abadan wato sai ya sace alwala da sallar hal abada wato dole ne sai ya sace alwala alwallar ta ɓaci to fomin babu aula an tabdula salatu wato in dai alwala ta ɓace to kuma sallah ma ta ɓace an gane ko zai iya yiwuwa sallah ta ɓace alwala ba ta ɓace ba amma nadir an ta siha salatu wa ta wudu an gane ko kaɗan ne a ce alwallar da ka yi sallar nan da ita ita a ɓace take amma kuma sallar ba ta ɓace ba an gane idan aka yi haka nan sai dai irin kamar mutumin da ya manta sunna daga cikin sunnoni na alwallar shi kaga ko da wannan shi da alwallar da sallar kowanne bai bace ba a cikinsu amma zai je kurkure bakin shi ne dan wannan saboda lima yustaqbalu min salawati an gane ku amma da yawa alwallah za a ce ta yi amma sallah ta ɓaci amma a ce sallah ta yi kuma alwallah ta ɓaci wannan nadir ne na'am ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر وكذلك في دين في دين وظلمة يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلا في قول مالك فشيكنا مالن yace warkhisa an yi rangume wato wannan tarhisi ne kenan wa arkhasa shari'u subhanahu wa ta'ala wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi rangwame fil jami'i bainal magharibi wal isha'i cikin halaccin haɗa tsakankanin sallar magariba da isha'i lailatul matsar wato a daren da ruwan sama yake ci babu laifi a haɗa tsakankanin magariba da isha'i a farkon lokaci a yi jam'u taƙadimi jam'u taƙadimin shi ne a farkon lokacin sallah ta farko a yi hasallah ta biyu an gane wajen marece wajen karfe shida mu ɗauka karfe shida da ashirin rana take fadawa wajen karfe shida hadiri ya gangama malka malka irin na tsakiyar damunar wannan kuma a ga dama fa akwai ruwan da aka yi kafin shi na shekaran jiya da aka fara tun wajen karfe ɗaya na dare har asuba yana zuba an gane ko to saboda ruwa ba wanda ya san ƙarshen shi sai Allah an gane ko to da aka ga wannan yana rugugugu kal aje ya kece in ka shiga gida ba za ka iya fitowa ba saboda ƙarfin ruwa to wannan an yi rangwame idan ka shigo masallaci ana gama sallar magariba mu ba sharatan a tashi a yi sallar isha'i a saboda ana gamawa kuma kowa ya tafi gida saboda kan ruwan nan ya kece ya hana mutane zauwa sallar isha'i ita kuma sallah a cikin jama'a ba hasatan isha'i mai mahimmanci ne sosai tana da mahimmanci sosai mutum ya dinga yin ta a cikin jama'a an gane ko a ni ana bin taɓa yin salatu jam'i ba amma a kaduna mun saboda can ana yawan ruwa da damuna ya ma fi sau ɗaya magarba da isha a haɗa ta a lokaci da ya ma fi sau ɗaya saboda ana yawan ruwa a can na'am wa kadhalika fi tsinin wa zulma to hakanan kuma hukuncin yake wato hakanan an yi rangwame cikin halaccin hada tsakankanin magarba da isha'i saboda caɓi na ruwan sama da aka yi laka ta ruwan sama da aka yi kuma take hada da duhu an gane ko dogon kufir ne aka yi irin a ce ko dijantar ya samu matsala ana cikin ruwa na marece dijantar ya samu matsala kakab gabaki daya kun san maidowa wutar wannan gyara ko ana yi a mukushi da wuri ne gobe a mukushi kuma ga shi daren ba mukumir ba ne an gane ko ba mai farin wata ba ne dare ne wanda wata ya shiga duk to in a ƙauye kake ko a ce duk wanda yake zaune a ƙauye in ana cikin in wata ya shiga cikin duhu shi yana da sauƙin ya rayu ya ci gaba da rayuwar shi a haka nan saboda haka ya saba dama saɓanin shi ɗan birni ɗan birni wanda bai saba ba ganin irin wannan abun wannan zai iya sa shi ya kasa hutawa ƙarfe takwas na dare daga cikin gidan shi zai iya hana shi ya fito to haka nan ya halitta in aka kantsama ruwa da mareci sai zamanto unguwarku kwantarkin da yake baiwa unguwar ku wuta ya samu matsala kuma unguwa ce irin guri ne wanda yake guri ne mai laka irin ƙasa ce irin ta magariya to wannan babu laifi masallaci na unguwarku za ku iya haɗa tsakankanin magariba da isha'i saboda matsalan nan guda biyu matsala ta farko wannan laka matsala ta biyu duhu saboda ba kowa yake da hutula ba wani zai iya ya hoto sarar lafiya ta kwashe shi shi bai yi ba sallar a cikin jama'a ya koma gidan yana tsoki kuma ga kayan shi ya dauda zai iya ma kuma ya dan jiyatu an gane ku to ba laifi sai a yi jam'i tsakankanin magariba da isha'i saboda wannan matsala din yu'adhdhinu lil maghribi awwal al waqti kharij al masjid yu'adhdhinu al mu'adhdhinu lil maghrib ladani yana kiran sallar magariba awwalal waqt a farkon lokaci kharijal masjid zai yi shi ne a wajen masallaci wato ladani zai yi kiran sallah na magariba da lasabika an gane ko saboda da yace kharijal masjid waɗansu suna amfani da kharijal masjid su ce alal manara a saman asumiya ko a wajen masallaci ko da lasabika saboda daɗin haka ne lokacin da babu lasabika masallacin da ya zamanto baya da asumiya in za a yi kiran sallar shi sai a zo waje saboda in aka yi a babban titi ne ko ina masallacin zai bada kowane bangare na masallacin arewacin masallaci da guzuncin masallaci da gabaskin shi da yamma shi za a ji shi yasa ake a helin masallaci a wajen masallaci to idan kuma akwai asumiya can sama ake hawa saboda idan mutum ya yi ƙugi to na nesa da shi maje suke to amma yanzu da ke da alasubika a cikin masallacin zai yi kiran sallar amma kuma saƙon ya isa zuwa ga wato jama'ar da ake buƙatar dai su zo su a yi sallar tare da su an gane ko to ladani yana kiran sallar magariba a farkon lokaci zai yi kiran sallar magariban ne da lasabika ثم يؤخر الإمام الصلاة قليلا في قول مالك to bayan an yi kiran sallah limami kale ce to bismillah bismillah a ta da sahu a ta da gama a'a limami zai jinkirta sallar magariban nan ma'ana ta akhiran dalilan jinkirtawa wanda take yar kaɗan zai ɗan yi shiru kaɗan minti ɗaya ko minti biyu ko minti uku fi ɗauli malikin a cikin fatawa ta al'imamu malik wato zai jinkirta sallan ne lokaci ɗan kaɗan sun mayu ƙimu fi dakhilil masjidi wa yusalliha thumma yu'adhdhinu lil isha'i fi dakhilil masjidi wa yuqimu thumma yusalliha thumma yansarifuna wa alayhim isfarun qabla maghribi shafaqi thumma yuqimu sannan kuma ladani sai ya tada iqamar sallar magariba limami ya shiga gaba shi kuma ya yi kabbar harama a shiga sallar magariba fi dakhilil masjid a cikin masallaci za a yi ta wato za a yi sallar nan ta isha ta magariba ba lasabika kenan an gane ko za a yi ta asiri rihe saboda allazina hadaru salatal maghrib humul matsalubun bi salatil isha'i wanda suka zo su za a yi magarba da su su ne ake buƙatar kaɗai a yi isha'i da su ba na wani masallaci ya zo a yi isha'i da shi ba wai salli hali mami yana sallatar sallar magarba sun mayu azinu lil isha'i fi dakhilil masjid sannan kuma bayan wato sun gama sallar magarba an gama azkaru to mubasharatan sai ladani ya tashi ya yi kiran sallar isha'i a cikin masallaci wato zai yi shi ne bi sautin munhafid ba zai kunna lasabika ba zai barta ba zai huto ba saboda waɗanda suka yi sallar isha'i magarba su kaɗai ne ake buƙatar su yi isha'i ba a so wani ma ya zo shi to ba zai yi takarto ba ya ɗaga waɗansu su zo su a ce kai masallacin su wani hoyo din nan mun ji sai a hankali saboda zai iya yiwuwa a gari a waɗansu masallatan a yi jami'i a wani masallacin ba za a yi ba saboda yadda matsalar ta bada in unguwarku ta zamanto mai laka ce mai caɓi ce kuma ba ku da wuta amma su kuma can cikin gari suna da wuta suna da komai da komai ka gani ko za ku iya yi su ba za su iya yi ba to sai kuma ya yi kiran sallar magariba a cikin masallaci wabiƙibu ya tada ya kama sun mai salli sannan kuma sai ya sallaci sallar isha'i haka ne sun mai salli haku sannan kuma sai ya sallaci sallar isha'i shi liman kenan sun mai yansarifuna sannan kuma bayan sun gama sallar isha'i an gama wato ibadar magariba da isha'i ko sai su tashi su juya kowa ya tafi gidan shi wa alaihim isfarun alhali a tattare da su wato akwai sauran haske na rana akwai sauran hasken gari saboda a lokacin wannan shafa'i bai ɓace ba shine ƙabla maghribi shafa'i kafin ɓacewar wannan ja wanda yake can wajen mahaɗar rana na'am
والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة malam ya ce wal jam'u bi arafata baina zuhuri wal asr wato haɗa tsakankanin sallar azuhur da la'asar inda zawali a lokacin da rana ta karkata daga tsakiyar sama a arafa filin arfa ranar tara ga watan zulhijja wato alhazai ga baki ɗaya su yi sallar azuhur da la'asar a lokacin